يُؤْتِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci kamar yadda aka saba gudanarwa wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu ci gaba wanda jiya in ba a manta ba mun kwana a cikin wannan sura ta suratul zumari wanda mun kwana aya ta 60 daidai wanda a yau za mu tashi aya ta 61 kenan shine fadar Allah madaukin sarki wayo da jillahu alladhina taqaw bi mafazatihim wanda ayoyin da muka tsaya gare su a jiya sun muna bayani dangane da abin da ya shafi su kafirai waɗanda suka yin imani a ran tashi alkiyama yadda za su tashi wasu su tana baƙin irin sannan kuma da Allah yake cewa aida ba ko can wutar jihannama da ma ita ce makomarsu to bayan Allah ya ambace su kuma sai za a ambace masu imani wanda za ba ko can abinda yake kawo haka saboda su sahabbai saboda karfin imani da ke suwa duk lokacin da an ka ambaci ayoyi masu magana kan azaba to hankalinsu tashi ya kai kwarai da gaske wanda za su rikici to shi yasa sai kuma Allah wadaukin sarki sai ya biyo da ayoyi wanda suke magana akan aljanna shine ne gome da aka tanada da kuma dan dai sai a zama tsakanin bayyana kaucewar raja'i kaga ya zama an karanta mutum azabar da aka tanada kuma an kaga mai ga rahamar da aka tanada kuma to kaga wancan tsoron da yake cikin tashin hankali to sai ya samu sassauci gare shi saboda ya dan ji yanzu kuma ga kuma wasu ni'imomi wanda ya imani aiki na kwarai ga abin da za a yi sannan kuma bayan wannan dama ko can su mutane da ma kala-kala ne akwai wani shi yana bauta ma Allah madaukin sarki ne in ya ji an ci ga azaba to tsoron azaba sai ɗaya sa sai imani da Allah saboda baya son ta wani kuma in ya ja ambace wasu ni'imomi ne na aljanna to sai ka isko shi wani akwai wani muhimmin abu wanda shi ya fi so ga rayuwa ta yi to shi yasa in ya ja ambace shi kuma sai ya ji cewa a to tunda dai akwai shi a janna bari mu ce don zage don ya same shi din dan zaka samu wani kila in ka bincika shi babban abin da ya kaso a a ga rayuwa tai ya ji an ci mishi ga ni'imomi na abinci misali kamar kila ko wani kala na abinci ko wani kala na nama haka to sai ya ji an ci aljanna akwai su to shi ko saboda jin sun su da yake to sai ya zage a ta ibada don dai a samu a same su din wani harkar mata ta dame shi kowa dai da abin da ya dame to in ya ji an ci aljanna akwai wannan abin to shi kenan sai dai kawai ya zage a ta yi to kaga an ka ambaci wuta wanda ka ji wanda ko can shi wuta ce ka ji matsoro shi zai sa ya bauta ma Allah don tsoronta kaga shikenan sai a kaga zai imani kenan wanda shi kuma a'a ɗan an ambaci abubuwa na ni'ima ne son waɗannan abun na ni'ima su kuma su za su sanya shi kuma ya bauta ma Allah to kaga an ambaci waɗannan abun sai ya shi kuma ya imani din sannan akwai waɗanda an manya wanda su kuma ba suna bauta ma Allah don tsoron wuta ba ba kuma suna bauta ma Allah don son aljanna ba su suna bauta ma Allah saboda ya isa a bauta mai ko bai ce zai bada aljanna ba kuma ko bai ce akwai wuta din ba kaga wannan manya kenan su suna ganin ai ko Allah bai ce ga aljanna ba dole a bauta mai ya cancanta bauta mashi muna ko bai ce ga wuta ga wanda duk bai bauta mashi ba ya cancanta a bauta mashi din ba wai sai don tsoron wuta ce ba a kawai ya cancanta ya isa a bauta mai dan ko ba komi waɗannan su ne kaga manya kenan saboda haka to shi ne suke bauta ma Allah kawai su ne mai da Allah suke yi zaka ji su ne wanda ke cewa wala ta'ala ana wanda yake magana kan waɗanda suke masu su ne waɗanda suke suna yuridun wajen hudu nan da yake ambata ta Qur'ani wasbirna saka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وسوني وأن يجي سورة يلي دون نيمان يدى الله بعدما قال نيمان دام كسا يدى الله إنت هي أجر لدي كشك إذا أنت سامسوا أجر سوء إنبا أسامي يدى الله إنت يدى الله تهيس لدي to shi yasa warduwan min Allah akbar kenan to da haka to shine sai zama sai Allah madaukin sai sai ambaci bayan ambaci azaba kuma sai ambaci rahama don saboda kwadaitarwa da kuma tsoratarwa dama ana so mutum zama din bayyana sauki wa raja'i sai ba a so ka yanke kauna ka ce kai gaba ɗaya kuma ayoyin marajiya kai kana ganin kai abin da aka yi ba ka ba ka ba da janna Allah bai so haka da kare tuba mai kyau sannan kuma gaddon kana aiki na kwarai kuma ka ce dole sai Allah ya saka aljanna a'a ba haka bane ba saboda haka kai dai ka zama tsakanin in ka tuno da abubuwan da aka tara da an kai magana tsoron Allah ya shige ka sosai da gaske in ka tuno kuma da ni'imomi kuma sai ka dika a insha Allah wannan ciki haka aka so ka zama din bai da farfar jadi kina to shine Allah madauki zai yi cewa wayun jillahu alladhina wayun jillahu alladhina taqaw Allah madauki sarki yana tsiratar da wadanda sun gaji tsoron Allah sun ga kiyaye shirka bi mafazatihim a wurin samun rabon su wato shine wurin da za su samu rabo na Allah zai zai kai su shine ai bi maka da fauzihim da wurin da suke na rabon su min aljannati daga aljanna bi an yuj'alu fihi domin za a sanya su a cikin ita wannan aljanna din sannan kuma la yamsu hum su'u wani mummuna abu baya shafo su in suna aljanna din nan wala hum yuhzanuna wala hum yahzanuna ko ba za su yi bakin ciki ba ga duk wani abu wanda sun gabari nan duniya da menene a'a saboda sun yi su abin da yake wannan abu wannan shine Allah barkin zai cewa zai tsiratar da mu'minai wanda suka ji tsoron Allah wanda shi da ma tsoron Allah din shi ne wanda yake mabudi na dukkan wani abu na alheri wanda mutum zai nema shi yasa kaga malama shirban ya sallallahu alaihi yake cewa shi tsoron Allah shine mabudi na dukkan alheri in mutum ya same shi duk abin da yake so ya same shi yace in kana cikin wani a watan wani abu wanda aka so Allah ya kawo maka mahita gare shi to in ka ji tsoron Allah zaka same shi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan Allah ya ce in mutum ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita ga duk wani abu wanda yake ciki wanda yake da shi a sannan kuma yace idan mutum arziki ne ya kaso ya samu wajen Allah madaukin sarki to shi ma ya zama yana jin tsoron Allah saboda Allah madaukin sarki yana cewa mai ta illa ja'alahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azza mutum inda bai inda bai tunanin Allah zai bashi arzikin ba ka a dauka kamar yadda muka sha faɗa ga arziki na Allah ba wai sai tarin kuɗi wanda ba iyaka din nan ba ba shi aka rufe arziki din ba arziki babba in mutum ya samu wadata zuci daidai gwargwado abinda Allah ba mutum na wadata na lalurin shi kuma hankalin ne kwanci cikin natsuwa ya shi shi a wadata ya isa ba dole sai an tara mai yawa ba sannan kuma yake cewa idan mutum har yanzu shi ma yana son ya samu gafara na zunubai shi ma Allah madaukakin zaki ya faɗi cewa da tsoron Allah ya kafir an musayi atu shi ma za a kankare mashi laifuka ne yace kuma sannan illa da kuka son ka samu mai girma shi ma Allah madaukakin zaki cewa in mutum ya tsoron Allah ya kafir an musayi atu wa yuzam lahu ajra kuma za a bashi lada mai girma in ya ji tsoron Allah yace kuma sannan idan ma kai tsoron Allah abinda mutum yake so yana son ya samu ilimi ne shi yake nema shi ma ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi ilimi da inda ya wanke zuciyar shi saboda wata kullaha wa yu'allimukumullahu ku ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku ilimi sannan kuma bayan wannan yace idan mutum yana son a a ɗan je lahira wajen tsallake siradi mutum yana son shi ma ya samu tsira tsallake siradin ba tare da wata matsala ba shi ma da yace mutum ya tsoron Allah da alkurani na cewa wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladina taqaw sai Allah ce amma sai mu tsiratar da waɗanda suka jin tsoron Allah sannan ce kuma in ma aljanna mutum ya kaso ita ma dai ta ma tsoron Allah ce saboda Allah yana cewa tilkal jannatin lati nurisu min ibadina man kana taqiya ita ma Allah ce wanda ka tsoron Allah su mun ka gadan mare ita aljanna da ita zamu fasu yace to shi da tsoron Allah shi an mabudin komi shi abun nan ko na duniya ne ko ma na lahira din ne to da mutum ya san ya shi ne ya gama samun shi Allah ya ba mu tsoron Allah din ya ba mu kiyaye dokokin shi da alfarar manzo sallama kuma na ma abun da yake cewa takwa da tsoron Allah shine imtisalul awamiri wajtinabun nawahi duk abun da Allah ya ce ayi mutum ya zama yana yi din abinda kuma Allah ya ce kuma a bari mara ke kuma yana kokari yana nisan ta din to shi yake ce mata takawa dama idan mutum ya samu wannan to shine na Allah ke magana cewa to masu wannan takawa din za mu tsiratar da su bi mafazatihim a wurin samun rabon su wurin samun rabon nasu shine aljanna wanda ita aljanna kuma yace la yamsuhum su'u duk wani mummuna abu ba wani abu mai muni wanda za a sami su waɗannan aljanna din wala hum yahzanuna kuma sannan ba za su yi bakin ciki ba ba za su damu ba ga duk wani abu wanda za a cewa gashi a wanda sun karasa ko na duniya ko na a'a abin janna kawai farin ciki ake cikin ta ko wani lokaci babu wata damuwa a cikin ta shi yasa kaga duk abin da mutum yake so ciki shine zai sama shi yasa kaga in za a yi ta lissafi ga ni'imomin aljanna din akwai duk wani abu da zaka nema nan wanda za ka ga nan duniya mutane suna amfani da shi ya to matsayin samfur ne kuma an ka bakar kamar a ce bai ma kai ga photocopy ba kai eh wanda aka baka irin na aljanna din ba in kana ganin yanzu ka sha wani ya'yan itatuwa misali ko mangoro misali ko dabino ko gwaba ko abarba ko ayaba ko ma dai menene ko lemu kana jin daɗi ne to bai ma kai ga photocopy na aljanna ba an kawo ne kuma dai mutum ya sani to akwai original din yana ci aljanna din kaga kenan mutum na so ya shashi sai a zo da da sallah da sauran ibada sannan kuma akwai sauran abubuwan da suke kuma na jin daɗi wanda zaka kalla ne ka ji daɗi ko wanda zaka ji ne ka ji daɗi ko wanda zaka taba ne ka ji daɗi duk suna can waɗanda ba adadi duk wanda ka gani iri ne nan duniya to dan samfur ne aka kawo amma original din nashi yana can aljanna din shi yasa wani hadisi yake cewa ai ta aljanna fiha ma la ainur ra'at wala udhun sami'at wala khadara ala qalbi basharin qattu yace cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba wai duk wayewarka da duk yawon da kai kasashen duniya ka shiga turai ka shiga ina duk inda ka shiga da duk hutar hutar da ka san ka shiga to in ka ce aljanna sai kaga abin da ido ka bai taba gani ba wai sai ka zama kawai sai ka zo saboda sai ka ta kalle kalle kaga fiha ma la ainur ra'at kenan wala udhun sami'at yace kuma ma sai mutum ya ga abin ya ji abin da kunne ne bai taba ji ne ba mai dadi wani wani abu da kaga jin kana ji ne in ka ji wannan sautin kana jin daɗi ne to wannan abun in ka ce aljanna sai ka isko wani abu wanda baka taba ji ne mai daɗi ba in ka zo aljanna din sannan wala hadar alaka bashi ne ce kai in ma mutum ya zo aljanna sai ya isko abin da zuciya ta yi ma ba ta taba da samai akwai shi din ba to amma da an kawo na an gama ka sai ta zuciya abin da bai yi wata na tunana ku to an ka ce sai zuciya haka ne sai ta ga abin da ba ba ta taba tunawa din ba to kaga an kule kenan to Allah ya tabbatar da mu da alhamashi to shine Allah yake cewa laka bin fazatun gurin rabo kenan shi zaka je yake cewa man zuhu ziha anan nari wa udkhila aljanna faqad faza duk wanda an ka nisan da shi daga wuta an ga shi aljanna kaga yanzu a ce an fasa mutum a wuta shi kadai ba karamar nima bace to ba fasa sa shi wuta dai ba kuma an kai aljanna kuma da shi dai kaga iya ka girma kenan ka san ana ba da hikaya cewa akwai wani mutum daga cikin aljanna ɗan wuta wanda zai tsaro kon shi dai yana son dai a hitar da shi daga cikin wuta shi dai an ka hitar da shi da wutar dai shi bukata ta biya yana makocin dai a shi Allah madauki daga sanda ba shi mai rahama ne shi ya ba azabar da makocin ya tanada ba shi musulmi da makocin ba a tanada azabar don shi ba ai idan lil kafirin Allah yake cewa ai aku an fusu kuma ahliku naran wa qulu anna sulja jar au idan lil kafirin an tanade su don dai kafire shi musulmi in ga ya zo da makaran bani ne kai shi ba tashi bace da wato wani rakiya ne ta kenan saboda to ai ayyukan da Allah ya ce ya hana tunda za ka ga sai an sha waya haka mai a tsaye wuce ɗin saboda inda za ka ji sai ka ji Allah ce tilka hududun lafi fala ta aka duha tilka hududun lafi fala ta kara duha duk Allah ya ce ka azo ka azo kusa ka azo amma mutum sun tsallake tsallake sai ya kai ɗin kaga sai an sha waya haka zuwa to amma ita ibadun sai ga abun abubuwa ne masu sauki ba tsananta gare su ba to amma kuma sai ga dan adam saboda harka ta shi zai yi kokarin kuma yaki da mutane sai ya ta hanawa ɗin to karshe dama da in musulmi ne mutum mai sallah to ba lallai ne da kuma da ba wuta ba amma dai kaga an ka ce kuma za a samu tun koda yini guda da za akwai matsala irin da lahira domin wa inda yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna wai yini guda kamar shekara dubu ne da duniya to an ka ce amma mutum yini guda dan hora shi ai kaga an samu matsala kurkuku da kenan ko to to kaga sai a yara wanda ya raka cewa nan baya sha waya ko kuma shiga da dare to kaga abu bai ba to saboda haka to shi yasa sai ya zama shi wannan din yana cike to shine ta roƙo Allah Allah shi dai a hitar shi da shi wutar ga shi dai shi dai an kaitar da ya ciya bukata ta biya sai wani ya ce mutu inda an kaitar da kai dai shi kenan ko ya ce inda an kaitar da shi da wuta shi ba matsala to bayan an kaitar da shi ya to kuma sai ɗaya ya ce to amma dai can bayan an jima hawa ya dan dade ya sha ya sha iskar kenan to kuma sai ya ce ya ubangiji wai da dai a dai dan matsa da shi kusa da aljanna dan zaki hange abin da kai ciki yawa to kaga sai ke cewa to ai kai kuma kai da mun kai da kai kuma ka ce inda aka hitar da kai ba wani bayani an gama ya ce eh to ai da gana shi kida ubangiji ba karawa shi ma dai a matsa da shi kusa ga dana gashi yana gani ana tawace ne ana tarbuki shi ba dai amma da ba da shi ba shi ba dai sai ji da ubangiji da dai a sa shi ma cikin dana amma dai an ko ba ba shi komai inda yana ciki to shi ma dai karshe ba dai shi ba dai a ce to ka dai an kai da shi kenan ba matsala ce an gama ba ba karo kuma na ba a kai shi aljanna din yana ta abuwa da da daga shi nan to sannan sai Allah ce mai to kadi ba gan duk abin da gani an baka kamar irin ne shi ko sai kuma kawo abu yayi yawa sai ya kalli irin ni'imomin da an ka tare kuma duk shi kadai sai ce ya bangiji ka san ba a wasa da kai sai ai ba wasa ba ce an baka to kaga to kaga irin waɗannan ne misali duk suna nan kaga iyaka samun rabo kenan ko a ni a haikar da mutum da cikin wuta ko da ba a kai shi aljanna ba a ce bai wutar an an taimaki mutum to ba an haikar da mutum ba an kai shi aljanna kuma to shi yasa Allah ci bim a watan duk wanda an kali santar daga wuta din an kasan ya shi aljanna lalle tabbas wannan mutumin ya sabu rabo mai girman gaske to Allah ya tabbatar da mu cikin wannan rabo mai girma din to shine Allah ce kuma duk wani mummuna abu ya samu su wanda ake cewa kamar irin abin da zai shafi wasu wadanda kafirai tun daga azaba ta zafin wuta ko na mun macizai da bugu na mala'iku da sauran duk abubuwa daban-daban to Allah ya kare mu to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa Allahu khaliqu kulli shay'in shi Allah madaukakin sarki shine mahalicin dukkan komai wa huwa ala kulli shay'in wakilun kuma shi mai watan mai tasarrufi ne a cikin dukkan komai ma'ana shine wanda yake shi ka juya duk al'amuran yau in ka gawa ne yana cikin jin dadi Allah ne ya bashi in ka ga yanzu kuma ya koma cikin wahala Allah ne mai haka nan in kuma ka ga yau wani wanda a talaka cikin wahala shine yanzu ya dawo ya samu jin dadi to shi ma dai har yanzu Allah ne ya bashi sannan kuma idan ka ga mutum yana bisa ga mulki Allah ne ya bashi in ka kuma yanzu ya sauka da samun mulki kuma Allah ne kuma ya saukar da shi duk dai abin da ka gani to shi Allah shine mai tasarrufi a cikin dukkan al'amura baki daya zaka baka da wani moci naka wanda zaka iya yi ba tare da ubangiji wadda sarki ya yarda da kai shi din ba to shine Allahu khaliqu kulli shay'in shi Allah shine malikin dukkan komai wanda babu wata halitta daga cikin halittu wanda za a ci ga wata halitta wai wani abu ya ta daban wanda ba Allah ko waɗanda abba su da imanin musu yarda da Allah madaukakin sarki ba to ko su zaka ga cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halice su kuma shi ne wanda ya masu duk ni'imomin da suke amfani da su ba to shi ne a masa mahalicin duka kuma tun daga samai kasai rana wata taurari sama da ƙasa da duwatsuna da irin abin da ya shafi itatuwa da duk abin da za a gani ƙwari ƙanana da manya duk dai Allah shi ne maɗaukin sarki wanda ya yi su ɗin to shi ne sanarwa ala kulli shay'in wakilun shi mai jujjuyawa ne a cikin dukkan komai ga al'amura baki daya kuma shi ne wanda sarrafin mai jujjuyawa al'amura fihi kai fa sha kuma yanda ya so haka ya kai din sannan sai Allah madaukin suke ce lahu maqalidus samawati dukkan mabudai na sammai suna hannun Allah aka ce kuma maqalid yana iya dauka kuma watan khaza'in taskoki na Allah ko kace mafatih ko kace kuma watan khaza'in duka dai maqalid yuzi zai dauka din wanda kamar yadda wasu malamai suke cewa shi maqalid din suka ce wai kalma ce ta farisanci ba larabci bane ma'anar ta khaza'in taskoki hakan nan to wallahi ala ko dai menene dai ma'anar shi kenan shine lahu maqalidus samawati wal ardi mabudai na samai da kasai da taskokin su wato shine na arziki kenan tun daga ruwan sama da tsire-tsire duka to suna wajen Allah subhanahu wataala sannan sai Allah madaukakin ya ce amma wallazina kafaru bi ayatin lahi waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah shine alqur'ani to waɗannan kan ulaika humul khasiruna waɗanda su ne wanda suke hasararru waɗanda suka yi hasara a rayuwarsu ta duniya kuma da ta lahira din baki daya wanda shi nan lahu maqalidus samawati wato ubangiji madaukin sarki gare shi ne mabudai na taska ta arzikin ta arziki take baki daya shi yasa akwai sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa menene abin da yake cin wannan maqalidus samawati din nan ne ma'ana me an ma'ana shi shi wannan maqalidus samawati to shine sai yake ce mashi ai abin da maqalidus samawati din nan shine fadin kalmar la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdihi واستغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله هو الاول والاخر والظاهر والباطن بيده الخير وهو يميت وهو على كل شيء قدير wani mutum ya fade su za a bude mai wannan taskokin na sabarin da Allah yake magana din to haka sai dana Usmanu azza sallallahu alaihi gaya bashi to wannan shine Allah ya ce to duk da yake hannu ne suke shi wani jiwa dakin sarki don haka in ya ga dama zai bayar in kuma ya rike kuma ya ki bayarwa ko ba wanda sai ya kwato kuma to saboda haka to shine kaga lahu maqaidus suke na sabati kenan sannan sai Allah bada girke ce to duk wanda sun ka kafirce su ba su imani ba to lalle ulaika humul khasiruna wadannan su ne wanda sun kai hasara saboda abinda aka hasara shine rayuwar su ta duniya an zo an rayu an zauna amma rayuwar ta zama irin ta dabbobi saboda su duk waɗanda ba su yi imani da Allah ba rayuwar su haka take har ma wani lokaci ma har gara dabbobi domin alqur'ani yana cewa inhum illa kal an'ami bal hum adallu su kafirai kamar dabbobi suke yace kai ma sun ma fi dabbobi bacewa ba saboda abin da yasa yanzu misali shi Allah da shi halicci mutane gaba ɗaya da sauran halitta kuma shi ne yaka ba su abinci abin sha iskan shaƙa da duk wani abu lahiyar jiki da sauran abuwa shi ne yake ba su to amma kuma shi Allah da ya kama wangana ne shi kafin yau duk bai gane wanga Allah ba ya kamata ya bauta bai waha amma yanzu in kana da dabba sai kai ne ka bata abinci kuma kai ne ka bata ruwa sai ta san ka ba don kowa tana cutarwa kai in ka zo za ka ga akwai lahiyar kai da ita kaga shi yasa Allah ya ce su har dabbobi sun har ma gara dabbobi da su ba tunda su dabbobi wani bi sun san mai mai musu su ko gashi Allah yana musu amma ba sai yana ba san shi mai musu din ba sun ki bauta mashi din to kaga ni to kaga kenan an yi asarar rayuwa kenan wanda Allah ya halicci mutum kuma ya bashi hankali wai wadan ɗaya ka bambanta da dabba da ma duk da yake an fahimta da mutane da dabbobi a wurin Allah duk sunan su dabba sai dai bambanci wannan dabba mai hankali wannan dabba kuma mara hankali mutum shi a dabba mai hankali abin da yasa ake ce musu dabbobi saboda alqur'ani ne Allah yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ko wace irin dabba sai Allah ya jami'i gaba da mutane dabbobi duk da kowa ake to Allah shi ya kaci da ita to kaga mutane su ma dabbobi ne amma sai su masu hankali ne su ba to shi wannan hankalin ba Allah ya ba mutum shine ko can zai yi amfani da shi ya ya gane abin da zai cutar da shi ya nisance shi ya gane abin da zai unwane shi sai ya kusance shi kuma to amma da Allah ya mutum din adam ya bashi hankalin wai maruki ya unwan da wannan hankalin nashi ya gano cewa to abin da ya kamata ya gano akwai Allah madaukakin sarki kuma shi ya zama wajibi ya bauta ma to amma sai wannan hankalin nashi bai zo na wannan bangare ba yanzu ka ji ba ga da irin za a ga mafi yawancin manyan kafiran duniya turawa da sauransu kaga sai ka ga akwai hankali ko tunda akwai ilimin kere-kere da fasaha duk abubuwa ne daban-daban amma ba ilimin gane Allah kuma ka gani sai waɗanda Allah ya tsara ya tsara rubuta guda guda daga cikin su to wannan shi yasa Allah ya ce hakan ga sun yi hasara yau su shine a wa ulaka hum asasirun sun masu hasara sannan sai Allah malaka zake ce qula fa ghayra allahi tamuruni ya'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in sharak ليحبطن عملك لئن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين الله أكبر آه سي الله مرة كنسل كي تشيك بدا تشيوا آه bayan wannan kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin afa ghairallahi yanzu wani Allah ta amuruni kuke umurta ta a abudu in bauta ma ayyuhal jahilun da kudin jahilun musan Allah ba yanzu ku za ku jani saboda su kokarin su dama wanda za a yi bauta ma goma kan nasu ka san dama abin da ya hada su annan da su da manzo sallama manzo Allah sallama ya zo ya gaya mashi wato a zuwa iman da Allah da ya halicci kowa da kowa ya halicci sammai da kasai da duk sauran halitta shi lalle an wajibi a bauta ma su kuma sai suna ganin cewa a'a ai Allah madaukakin sarki din ba shi kamata a bauta ma ba don haka sai suna ganin cewa ai su abin da ya cancanta kawai a bauta goma kan nan to nan ne rigima ta kawai aka ta yi su lalle karshe da sun ga abin ya girma abin da shi dai ba zai yi ba manzo Allah sallama ya tabbatar musu ba yadda za a yi shi kai bautar Allah to nan ne sun ka tabbi dawar za a yi kuma a yi sulhu a yi sasanci a tsakaita war za a yi wani lokaci su ce to yanzu ya abin da za a yi sun yadda a zo sai a yi sasanci ta inda wato sai wai a raba yau da an ka bauta ma za su su mutane su za'i yau a taro a bauta ma Allah manzo Allah sallama gobe sai a taro a bauta ma nasu nasu allura su kuma kai kuma wai abinda suke bukata ki da sai a zo a raba kashi biyu yau da an bauta ma Allah madaukin zai tare da su gobe a dawo a bauta ma kuma kuma tare da manzo Allah sallama to duka dai haka suka ta abuwa dai daban-daban to amma dai shi Allah madaukin sarki ka ai bai yarda da abota wani abu wanda ba shi ba to shi ne manzo Allah yake cewa Allah ya ce ka gaya musu shi afa ghayra Allah yanzu wani Allah ta amuruni za ku umurta ta a abu da in bauta ma ayyuhal jahiluna ya kudin da suke jahilai wato nan kaga na gwada mana karatun shi bai kamata ba kar mutum ya yarda wanda yake jahili kuma ka san jahilcin kala kala ne ko wato kamar wanda ka san wajen jahilci kala kala ne kamar irin misali ana cewa akwai jahili wanda shi jahili ne shi ya bai sani ba kuma bai san bai sani ba akwai kuma jahilin da bai sani ba amma ya san bai sani din ba to wato yanzu misali aka ce jahili wanda bai sani ba kuma shi bai san bai sani ba to ba harka zai maka ta jahilci da wuta kuma kai in za ka yi gwada mai daidai kuma abin da zai gwada maka shi ya hika san daidai din kaga jahili kiran bai san bai sani ba kiran shi don bai yarda da shi bai sani din ba to in wanda ya yarda da bai sani da bane mai neman shirya kenan kaga zai iya samu kenan kaga shi ana iya samun abin nan to yanzu misali kai in kana da ilimi misali ka san me kaka yi amma kuma sai ka bari irin wannan jahilin kuma shi zama shi kuma shi a jagoran ka sai wanda ya sarrafa kai kuma kaga an samu matsala tunda kaga na ai abin da sunan kafirai wasu suka so wasu jama'an zalla kenan fa shi duk abin da ya san ina wasu ya aje rawa bi su matsayin su na jahilai misali ko kaga shi ne tunda shi yasa ce musu ayyuhal jahilun da din ku zo ku jana akai sannan haka nan shi mace wajen bangaren ilimi ko akwai wanda bai sani ba bai san bai sani shi ne wanda muka faɗa din akwai wanda ya sani amma sai dai bai san ya sani din ba shi kuma shi an kace to wannan yana neman shirya shirya da shi a gwada mai ya sani din sannan akwai wanda ya sani kuma ya san ya sani to an kace to wannan ku rike shi kuma wannan shirya da shi kuma kaga don haka suke kala kala misali to shine nan dai ubangiji ba da kike kima kan mutum ya dai wanda ta jahil to shine Allah yake cewa kai manzo Allah ai kakka inda ka bi su ka ga ya musu yanzu wani Allah zan bauta ma ayyuhal jahilun ko dinan jahilai to sai Allah ba da kike cewa la kalbuhiya hakika ya rasulullah sallallahu mun yi wahayi ilaika zuwa gare ka wa ila allazina min qablika kuma da zuwa waɗanda aka gabanin ka wato sauran manzanni da suka gabata su ma duk mun yi wahayi zuwa gare su kamar da muka yi wahayi zuwa gare ka din sannan kuma la in ashrakata yace idan zaka yi shirka ka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba to la yahbatanna amaluka lalle aikin ka gaba ɗaya ne ibada zai lalace rubuce baki daya wala takunanna min al-khasirina kuma za ka kasance daga cikin masu hasara wanda anan kai mutum ya dauka ana cewa manzo Allah shi aka nufi in yayin shirka din wato malamai suna cewa irin wannan magana in ta zo al-khitabu lin-nabi wal muradu bihi ummatuhu shi manzo Allah da shi aka magana amma magana da aka yi da shi ya ba wai da shi ake wadai da mu ake mu wato da mu ne ake amma sai ana faɗi da shi ne ba da shi ake ba shi to ai shi da ma tuntuni shi da ma eh an sani shi Allah bai yoshi kutan dan ya bauta mana wanda ba Allah ba haka Allah ya shi bai yoshi haka nan ba tun da kadiba gani manzo Allah sallallahu haka ya tashi a cikin garin Makka ba abin da sun ga sani sai bautar gumaka da shan giya da sauran duk abubuwan su amma shi tun da ya tashi kiyama wadannan abu ya kai ko so guda bai taba yi ba ka ku san ga kaida ta dan adam duk wani abu wanda shi wannan abun yazdan al'ada ta mutanen gari to wannan abun ya zama al'ada ta mutane za ka isko da mutum ya tashi shi wannan abun ko tashi shi zai yayi ko ba daidai bane ko sai ka kowace yanzu misali in zaka zo inda ba su da aiki su yawan zage zage wa ashar duk yaran su haka zaka gani su haka ka gani in zaka isko waɗanda suka tashi su kuma wurin harkar ibada ne za ga yaran su ko shi haka suke duk kowa haka zaka isko su dai to shi yasa sai ya zama amma shi manzo sallama ko da tashi garin makka babu wani abu guda ciki wanda ya taba jin yana son yayi balle ma ya aikata tun kurciya tai har zuwa fara wahayi to kaga shi ko to Allah bai yi shi ko to da yawan abun ba to na in ka je an ce la in asharakata lai haɓar tana amurka yana san ba da shi yake ba kenan yauwa da mu ake to wannan wato shi ne allah faɗa kirki tabbatar da haka da wannan allah sun yana sun da ya gwada mana cewa to kada mutum ya yarda ya kauce ma hanyar allah ya kauce ma bautar allah wato a kula da kyau shi da mutum yake bauta ma allah din ko kuma a kana bauta ma allah amma kuma sai dai kana aikata abubuwa na tsafe-tsafe to duk abin guda ne can da waɗancan ba saboda shi ne dama shirka din saboda ai baka gano cewa ka yarda da allah maɗaukin sarki shi ne addole a bauta maɗin ba kuma shi ne ya kai baka sai kana ganin kana da wasu rubaru can da za ka yi naka da shirkarka wanda ganin sanan don nan zai saka samu wani abin duniyarka to da an yi wannan to shi Allah ya baka da waɗancan abubuwan naka din saboda abin da ke cewa ana aga da shuraka yake cewa shi mawadaci ne daga bada abokin tare don haka in kun kai aiki sai ka yi wani abu amma kuma ka haɗa da wani shi Allah cewa za ya ban ma shi wancan abin wanda ka yi don shi shi ma an ban ma shi ya shi mawadaci ne ba da bukata kamar yadda ka san yanzu ne misali sai a ce wani ya zo ya kila kai mawadaci ne da ƙarfi to sai wani mai kuɗi zo ya same ku kuna ku biyu da kai da wani zaune sai kawai ya ɗauko misali sai a ce gashi ya ɗauko ta ina da dubu biyar sai ya ce gashi nan kula ba ku biyu kai ko kai kai kai ta misali kai ma nesa ba ai kaga wannan din bai ba harci ma to ga ta araba ko yawa in ma ya ce ma dai ko da ya kokari ya ce maka din to dai ta zaka haba kai ko dan zaka ba wannan magana saboda kai kai ta to shi Allah haka yake da in zaka hada shi ma da irin wadannan tsafi tsafin ka to ya haika ni wadannan ya ban wadannan din ba ruwa da kai ya gama da kai Allah ya kiyaye to shi yasa wata wata ma wani abu wanda ba Allah kenan ba to shine yace duk wanda yayi wannan to duk aiki ne na ibada duk ya rubuce baki daya wala takunu min al-khasirin kuma zaka kasance daga cikin wadanda suka yi hasara a to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a balillahu balillahu fa'bud ya ce kai dai ka bauta ma Allah balin laha fa'abud kai dai ka bauta ma Allah maɗaukin sarki wa kun mina shakiri na ka zama daga cikin masu godiya ga ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya yi maka shine a ka zama daga cikin masu watan godiya ga ni'imomin Allah wanda dama shi Allah wanda yake bukata godiya ce dukkan ne abin da za ka yi ga Allah maɗaukin sarki ba abin da za ka yi wanda za ka ƙara mashi komi don shi mawadaci ganiyu ne shi anil alamina ba ya da bukatar komi ga kowa shi subhanahu wataala saboda haka halitta su ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid shi Allah shine mawadaci ba da bukata komai amma duk halitta kaf kowa mai bukata ne ga Allah ba wanda bai bukata ga Allah ko ma wane ne shi ya duk matsayin da yake bisa gare shi ko to dama shi Allah abin da yake so ka dai tabbatar da kai mabukaci ne gare shi din to an gama in ka zama mutumin kirki mai ibada mai menene to shikenan duk abin da zaka bukata din zaka same shi to sannan sai Allah barkin ke cigaba da cewa
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مدويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
a sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ma qadarullaha haqa qadrihi watan ba su girmama Allah ba matukar girmamawa da ya kamata su mashi ba shine ma arafu go san shi ba haqa ma'rifatihi haqiqatan sanan Allah ba aw ma azzamu ko kuma su girmama shi ba haqa azmatihi matukar girmama shi ba hina ashraku bihi gairahu lokacin da sun ka shirka ma'ana sun ka hada Allah da wani shi sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wal ardu ƙasa jami'an baki ɗayanta ma'ana ƙasai guda bakwai saboda ita ma ƙasa kamar yadda sama take guda bakwai ita ma ƙasa guda bakwai ɗin ce tare da cewa cikin alƙur'ani sai daga ji ana ana samawati sab'a ko sammai guda bakwai amma ita ƙasa ba a ce mata ƙasa guda bakwai duk ƙur'ani sai wuri guda wanda Allah ce wa min al-ardi mislahunna ba ya bace sabai sai ce wa min al-ardi mislahunna to wannan mislahunna din ka gani cewa ita ƙasa ita ma misalin a sammai ne ma'ana kenan guda bakwai ce kenan kuma ina ƙara tabbatar da cewa ita ba bakwai din ce sai an ka samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa duk wanda yake da wani makwabci ko na gida ne ko na gona sai dan ciwo iyaka to duk bakin inda ya ɗebo wannan iyaka nan da ya ci za a naɗe mai sunan nan har sama ta bakwai din har ƙasa ta bakwai din za a dora mai ta ga kai da ta sharɗiya ma kaga ko ko dai bakin taku- taki guda ne ko to da da bala'i da koya guda gaba da gaba da ko duk faɗin kuya guda tun daga nan har ƙasa ta bakwai sai an daɗa kimi su gaba ɗaya yana ɗauke da su wata shirka mana lahin da yake ka ko dai ba a mai wata azaba aka ce shi kaɗai zai ɗauka cewa da su hilin na ɗaya ai akwai matsala ko ko ba a mai azaba komai a ce shi kaɗai zai ɗaukowa to iyaka ko ta gona ta ko ta gida to haka to kaga sai aka gano oke ashe kenan su ma ƙasai guda bakwai ne tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a daɗa kimi su har ƙasa ta bakwai ɗin to kaga ashe su ma guda bakwai ɗin kenan to shine na Allah yake cewa su samman guda bakwai din shine wal ardu qasa jami'an baki dayanta wato guda bakwai din qabdatuhu wato cikin mulki da tasarrufin Allah take yawmal qiyamati ranar qiyama was samawati su kuma sammai guda bakwai madawiyatun bi yaminihi su ma abun nadewa ne gaba daya da kudratar shi Allah barkin sarki subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma ubangiji ya girmama ya daukaka amma yushrikuna daga abin da su wadannan kafirai suke shirkata Allah da shi ya wanda wannan aya wa qadarullah haka qadrihi din nan ne ba su girmama Allah madaukakin sarki matukar girmama da ya kamata su yi mishi ba wato wata rana ne aka ce yahudawa suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa ai Allah madaukakin sarki zai shi kiyama wai za a nada sammai ya sanya su ga yatsa guda duk sammai mai kasai gaba ɗaya misali ga yatsa guda na Allah sammai wani yatsa guda shi ma na Allah duwatsuna ga wani yatsa guda na Allah itatuwa ga wani yatsa guda na Allah ruwa su ma ga wani yatsa guda na Allah kaga kenan shi Allah yana da hannu kenan ko kuma hannu ya zama irin namu tun daga yatsu guda biyar ko tun da guda biyar an kalli su yanzu to shine sai Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qadarullah ka qadrihi wai kaga kenan manzo Allah don sai da manzo Allah ya dariya sai ya ce ma qadarullah haka qadrihi to su waɗanda suke kokarin sai sun kamanta Allah da halitta irin wanga hadisin yana cikin wanda suke kawo wani sai su ce to ba gashi ba wannan hadisin ai an samu hadisi don akwai hadisai da sun gazo aka haka din cewa wai za a naɗa waɗanda samai guda ga yatsa guda guda ga yatsa guda na Allah kina Allah yana da fortar kina to ina laisa ka mitsin hishebun ko kuma samiyar basir kina ba abin da ya kama da shiya to an ce yana da yatsu kuma kai ka samu da ka ce mai yatsu kuma sai a ce ma bai kama da wani abu kuma ka ka ce ka ji baka yadda ba to saboda haka shi yasa su malamai dama irin waɗanga abubuwan waɗanga wuraren dama maganganun abubuwa guda biyu ne ake wurin su ba da uku cikin su ko dai kawai a karanta ba da fassara ba kawai a wuce shi da suke abinda tafsiru ha qira'atu ha tafsiru ha suke cewa da an karanta shi kenan magana ta kare ba sai ka tsaya wani kaza kaza ba a'a magana ta biyu shine sai ayi tawili menene tawili sai a kalla menene abinda shi kalmomi na larabci dan zaka samu kalma guda ta larabci tana da ma'anona ba ba guda ba ai ba larabci da addayarwa da addabbaninta ba ko turanci yana da wannan balle larabci sai a samu kalma guda amma kuma tana da ma'anona ba guda ba ko ana haka da nake ji wala wa gida ko to ka gani saboda haka to da larabci shi ma shi ake yaka shi kuma zaka samu kalma guda amma ta kunshi ma'anuna da yawa to akwai malaman balaga malamin duka sun san waɗannan abubuwa suna nan tsare misali in ka shiga su Amos King dictionary kina ko to na larabci misali zaka samu waɗannan in ga sunan to don haka sai a kalla to su irin waɗannan kalmomin ya suke misali yanzu nan ne sai an ka ce qabdatuhu wa ma qadla qadri sai an ka ce wal aqdu jami'an qabdatuhu kalmar fassarar abdu in za a misar kamar damka abu haka misali to in kace ba tawili sai dai kace a damka suna damke ne ga hannun Allah to kalmar damka misali qabaza abu a ce yana ga hannun mutum ai ko mun da Hausa misali muna da shi ya sai ka ji ka a to ai ai wani abu kaza ai hannu ne yake amma ba ana ka zo nan ga hannun za ka gani abu ko ana nufin mallaka ce ko ba haka na bane ba don ana yi wannan ana nufin mallaka ce ne gare shi yake yawa to ka gani saboda aka sai a ce ai wane ai hannu ne abu kaza yake ai eh ko a ce hannu ne mulki yana hannun shi ko amma ba ga hannu ne za ka mulkin ga haka to kaga ashe ba ko da Hausa ba muna da wannan din to shi ma da larabci shi ma shi da mu da Hausa Hausa da agwaranci ma an ka samu hakan yana balle larabci da da fasaha mai fasaha shi ko da balaga to kaga duk irin wannan yana nan misali da kuma ne inda aka ce a a cewa madawiyatun bi yaminihi ɗayan ka ci yamin kai cewa za ka hannun dama yawwa to sai ka ce hannun dama na Allah kenan ka ce ba tawili to shi ma ga ka'ida hannu ana fassara su ga lalaba suna fassara kalma wannan ta hannu dinnan ne a matsayin watan karfi karfi misali hakan nan ne ana ana sai sifar shi da hakan misali kuma irin taimako shi ma ana sanya shi da hannu misali kamar yanzu sai ka ji yanzu kai kana aitowa sai a cikin kana cikin wani hali haka na neman taimako sai ka zo sai wani kuma abin mai tsananin gaske sai wani bawan Allah ya maka wannan talafi ya zo kawai ɗaya ce maka maka cewa za ka kaɗa wani ya samu da hannu ko amma an ga hannun nesa ya ce sai maka yawwa ya sa taimako ciki ko to ka gani ya sa hannu misali in ma kuma abin gani ka ga yanzu misali kila ko da za ka zo ne wurin wani babban mutum kila wani mai wani ofis ko gwamna ko da ba ya sa ma hannu shi ba ga wasu takarda taka ya samu hannu ko kaga sa hannu ne amma ne ba ana nan misali kai ya samu hannu ga jikinka ba ko to kaga ne kuma kaga akwai sa hannu irin dan dan shi ma ko shi ma sa hannu ne ko ba sa hannu ne to kaga duk akwai irin wadannan din to shi din ne to duk da yawa da muke da Hausa misali su ma da lalaci suna da irin wadannan abubuwan da ma'anoni din za ka ga shi yasa sai a fassara shi da shi yasa shi ga kaida wajen tawilin nan tun daga salafu din an samu wato tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai duk an sami wannan din domin kamar yadda akwai daga cikin malaman tafsiri akwai ibnu jarir at-tabari da kuma ibnu kathir shi ma a tafsiri duka sun kawo wannan din sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wato kamar irin daidai yau bai kushe ko an saqin daidai wannan basar ayat yau bai kushe ko an saqin ka ganan ga kaida abin da yake cewa saqun qabri misali to su kuma sun ce wayar da za Allah zai yayi qabri ne misali bar Allah da qabri to ka gana misali yanzu shi kuma abinda abdullahi bin abbas ya fasa sai ce a shiddatun ake rufi da wannan ƙwarin ran da za a yayi daga tsanani wato tsananin ta shafi amma za a tsananin ta ƙwarai da gaske ka ga yayi tawili kenan an sakin ya fasar kai maƙwabri amma tsanani aka rufi da shi ka ga ashe ga salama sun samu ana yin tawili din don kar a sifanta Allah da wata sifa wadda bai dace din ba da irin inda ake cewa wasu sama'a banainaha bi aidin wasu sama'a banainaha bi aidin Allah mulki ce sama mun gina ta kaga yanzu in zaka yi ta sai ka ce bi aidin ai kuma sa abin da ayyado to bi aidin mun gina ta da hannu zaka cewa kenan ko su haka zaka cewa to amma Abdullahi ibn Abbas ya ce a'a bi qudratin bi quwwatin kai wasu ma bayyana bi quwwatin da karfin wata iko mu muka gina ta kaga sai fasara kalma aidun da quwwatun ashe kaga kenan har salafatun daga sahabbai kenan an samu wadanda suka yi tawili din ba wai wasu in bid'a da suka wani a'a don kada a sifanta Allah da wani abu amma in ba da haka da misali in kace a'a saboda su abin suka dauka tunda kamar inda Allah yake cewa yana cewa kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zujjala rake wa yabqa wajhu rabbika sai ce komai zai karewa huska Allah ɗaya zai saura huska suka fasara ka kaida ba za a fasara kamar huska ba domin sai dai a fasara shi zatin Allah komai zai kare zatin Allah to in kace huska ɗaya misali kai tsayanka to kenan zatin tunda kai mai sifanta Allah da jiki to kenan sauran jikin ba yana huskar ɗaya ce a nan kenan ko ita ɗaya za a ragawa kenan a yan tabbatar da su kun kenan to kaga yi balle sai da ce zatin Allah wai baka wato daga zatin Allah shi kaɗai zai saura komai zai halaka to sannan kuma kaga bayan wannan ne duka a kuma sai kaga duk masu irin wani tawili ne za su kowa su ce maka Allah yana da kwabri yana da watan hannuwa duk haka ga yana da fuska yana da haka da za a sai su ba maka abin Allah yana da suwa to ƙarshe kuma sai a ce maka yana can bisa ɗashi kuma zanne ai magana ta ƙari ya zama amma an gama gani mai da shi mutum kenan kuku to an siffanta maka shi da sifofi na mutum kuma an ce yana can bisa gadon al'arshi su kwanci kaga kamar mutum ne kenan yana can kwanci ne bisa gadon al'arshi kaga Allah a mai da shi wani abu kenan to shi ko Allah madauki sarki ya yi kai haka ba a siffanta Allah da sifofi ta ɗan adam in ka ce kai dole wata ba magana wani tawili ko menene a'a wannan lafazan kawai duk abin da ya zo na lafazi na alqur'ani haka nan kawai za a fassara shi da shi ya to yanzu misali sai mutum ya fassara mana kamar inda Allah yake cewa a nasullaha fa nasiyahu wai in mutum da aka sawuta sai Allah ce sun manci da Allah nasullaha to sai ka ce fa nasiyahu shi kuma sai ya mance da shi Allah kenan kaga in ka ce ya mance da su to wata aya kuma tana cewa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa to a kenan dole sai dai a yi tawalin dai da malamai suka yi dole eh ma'ana sun mance da Allah shi kuma Allah sai ya basu can cikin azaba kalmar nisiyar ana fassara ta da bari na sulla sun mance da bauta ma Allah su fara sai shi kuma sai Allah ya basu can cikin azaba ya shi kine kyale su ba za ka ce mance ba ko kuma cewa za ka yi tun da kasan cewa suka yi ai yana da hannu amma sai dai ba irin namu bane an gane yana da huska sai dai ba irin tawa bace kai kasan da an ce huska kai kasan huska kai da an ce hannu kasan hannu ka ce ko ba irin namu to irin nawa to kai to ka gani to yanzu in haka ne misali nan ce wanda za ka yi yana mantuwa amma ba irin tamu ba koko na sun lafa ne sun koko ka ce yana mantuwa amma sai da ba irin tamu bace misali kaga ba zai yi ba da sauran hadisai ina hadisin da wanda yana na inganta ce ba musulmi ne ya roce shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi cewa ya kai dan adam maritu falan ta'uddi na yi rashin lafiya amma baka zo ka gaida ni ba wai Allah ne ka ce haka da a hadisi kursi kuma hadisi sahihi yace na yi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba to shine ba zai ce ubangiji ya za a yi gaishe in gaida kai kai ne ubangiji talaka sai ya ce a baka san bawa na wane ya yi rashin lahiya ba baka zo ka gaishe ba ai inda ka zo ka gaishe shi lawajatta ne inda hu kada ka same ni a waje ne ba wai zaka isko Allah wurin ba aka nufi wanda ka samu wata lada yadda ta Allah da ka samu wani abu inda ka zo wurin ganin shi ka lawajatta ne inda hu kaga kenan to yanzu in an ga ci ma ba tawili babu sai ba tawili mai da gugu to sai a ce lawajatta to yanzu ya ji da bisa da shi kenan za ta wurin gugu yawwa shine tun da ya ce lawajatta ne inda hu misali to da ka dai duk irin waɗannan ne dai dole ne sai dai ayi tawili din kamar yadda watan su malamai da suke yi in kuma ta ce ba zai tawaje ba to ka bashi na mu kawai ta fawili da an karanta kawai ba basara a wuce shikenan shine kaida to shine wa maqdurullah hadin haqa qadrihi ba su girmama Allah ba a sifanta Allah da wata halitta da jiki da sauran abubuwa da bai kamata ba to lalle ba a girmama Allah ba saboda shi Allah madaukin sarki hankali bai gane Allah hankalin ka kawai ka ce wai sai ka san Allah ka ce ka gane hakikanin Allah hankalinka ba zai yi ba domin yanzu alqur'ani kamar yadda zamu ji kaga za ka ga cewa kamar yadda Allah yake cewa huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin shi Allah shine wanda yake al awwalu shine na farko amma kuma sai ce laysa li awwaliyatihi ibtida'un farkon nashi baya da farko to yanzu misali mukaddara sai a ce mutum ya ce da hankali ne zai zai zai auna abun shine na farko amma farkon wanda baya da farko kai hankalinka ai bai san farkon da baya da farko ba da an ce abu farkon abu to kai sai ka je ka gano farkon ha to sai an ka ce amma kuma farkon nashi baya da farko din to a za ka yi gano farkon da bai da farko ka ga hankali to an ce shi Allah shi ne na farko amma wanda farkon nashi bai da farko wal akhir kuma shi ne na ƙarshe wanda laysa li akhiriyatihi inqida'un amma ƙarshen nashi kuma baya da ƙarshe kai hankalinka bai san ƙarshen da baya da ƙarshe ba an ce amma shi Allah na ƙarshe da kuma wanda ƙarshen nashi baya da ƙarshe inda haka za ka gano shi za ka gane shi dikin ba zai gano ba sannan wal awwal wal akhir wal zahir kuma an ce shi Allah shi ne wanda yake mabayyani to an ce Allah shi ne mabayyani to ka taba gani ne baka taba gani kuma an ce mabayani to a za a yi hankalin ka ta gwada maka abu a ce maka abu bayani yake ga hili kuma gashi baka taba gani ne ba kuma ga hili in dai hankalin ka ne in dai an ga ce maka abu bayani yake wato sai ka ganshi sannan an ga ce albatin kuma Allah shine boye to kuma yanzu nan wurin da Allah ya zaka ka hada mana da bayyane da boye lokaci guda ga abu guda sai ga Allah wanda zai shi kadai dan yanzu misali yanzu nan wurin ga ina ganin nan ina nan bayani ina gani ina boye fa ba za a gane ba to shi Allah ya haɗa da siffar ta ɓuya da ta bayyana kuma da lokaci guda kuma shi kadai to a hankalinka zai gane shi yasa kaga hankalinka ba shi zai gwada maka kasan Allah ba ga wanda yake a'a ba a iya kaifinta da Allah hankalinka ya ce na tuna ne na gano ga wanda Allah yake kaza kaza a'a Allah zai yi karhin wannan saboda haka shi yasa watan duk wani abu da zaka sifanta Allah da shi jalla an tamthili wa tashbihi wa an makanin yastaqiru fihi fi azal lam yahwi zaman daga shi Allah ba ya yi karin duk wani abu da aka manta shi da shi a ce gashi gashi a'a shi Allah ne saka mislihi shay'un wa huwa samiul basir shi ya fi karfi ko ba wani abu wanda ya kama da Allah madaukakin sarki to haka hankali ba shi yake gane ba wannan da tauhidi ne mun karanta shi tun cikin kawaidi ya mana wannan bayanin ko ya faɗi cewa duk ba a kasibanta Allah maɗaukin sarki hankali bai iya kai fiye da shi ya da tunane ba iya kai gano hakikanin Allah da sauransu dai to don haka shi Allah maɗaukin kacci za ka sibanta shi shi sa ka je zuwa wani hadisi cewa idan wato a ka fara tunani sai kana nazarin cewa to ai Allah maɗaukin sarki sai ka ci tunani don shi shi ɗaya yana zuwa hakan sai sa ba tunani ka ci nazari kai Allah shi ya halicci samai ya halicci kasai sai ka ta ganin girman Allah maɗaukin sarki da kaza da kaza can sai dai da kaji ka awar tunanin cewa to shi Allah ko waye shi ko ya yake to manzo Allah ce da kaji hakan ta awar wato shi dan ne maza maza kai auzu billahi ka watsa da wannan tunanin da kake ne to Allah ba ai wannan kawai kai dai kai imani da akwai Allah madaukakin sarki shi ya halice ka shi ya halice komai kuma ai ba wannan ma kai shi yasa malamai suka ce shi ka ce sai ka san Allah ma ko ka gano ina yake wannan ba matsala ka bane ba a ce sai ka ba a tura tura sama wannan ba kai kanka yanzu akwai abubuwan da kai baka iya gano su da kanka misali yanzu ai mutum yana cin abinci amma lokacin da ci abinci wannan abincin shi ne aka narkawa ya zama naman jiki ne ya yi mai yarkice ya ƙarƙewa ko kuma wani a tace wani kuma ya zama najisa kuma ya hita akwai wanda ya san sada aka yi hakanan cikin cikin nashi ga wata wani ministry tana cikin ma'aikata cikin cikin mutum ko wannan ma'aikata cikin jikin mutum take amma kuma ga shi bai sani ya aka yi ana yin aikin kaga ashe kenan kai da ma cikin jikin kama ga wani abu ka kasa gane shi balle Allah madaukin sarki sannan haka nan misali yanzu kaga sanda zaka ta ai kai kowa san dai dan adam ai mutum mai hankali ne ko kana da hankalinka ka sa abin da aka yi wai yanzu in ka kwanta kai kwana ina inda hankalinka naka yake yana nan ai baka sani ba ai ba yana yanzu ko to yana ina baka sani na tafi ba to kai da hankalinka ma kanka baka iya gane ina inda yake to za ka gane a shi kuma Allah madaukakin sarki rayuwa wannan ne rai ruhi cikin jikin mutum da dai ina yake wato shin cikin kai yake ko ko cikin zuciya yake ko cikin ciki yake ko ina yake ba a san ina yake ba shi ma shi yasa kike cewa sa'alunuka an ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi Allah shi kadai san yaya yake to misali ga aga nan da misalin na abuwa da baka to sai Allah madaka zaka ce sai ka san wanda yake shiya kai dai tunda Allah ya ce ya sauka da tafi ya aiko manzo kawai kai zaka imani shi kenan ka zauna lafiya ka bauta ma Allah doka abinda aka ce maka kai nan kawai kai shi kenan baka da matsala amma ganin Allah kan sai lahira shi kan mu'mini za ku ga Allah haka manzo sallallahu alaihi tabbatar za a ga yace kamar yadda kun ka san ana ganin rana lahiya lokar roko kowa na ganin ta ya ce to lahiya mummune kowa zai ga Allah ba ta sarki amma nan duniya kan ba zai yi ba nan duniya kan sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wa ma zakal basar wa ma daga kuma to shine a Allah madauki zai ki cewa haka ma kadrullah haka kadrihi ba su gira ma Allah madauki gira ma shi ba war ardu qasa baki ɗin ta jami'an baki ɗaya qabdatuhu watan duka cikin tasarrufi da mulkin Allah take shine qabdatuhu din wa yawmal qiyamati ranar qiyama kuma ranar qiyama kenan na aka ce an ce ranar qiyama ne ba sai ana nufin alqiyama ɗaya ba a'a ai hadda nan duniya ai hannun Allah mulki yake gaba ɗaya ko kaga mulki ga Allah yake kaga nan ma shi ma shi ko cewa hannun wa abu kaza na hannun wa ne ko yanzu misali da Allah yake cewa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in sarki ya tabbata ga Allah wanda yake bi yadihi malakutu kulli shay'in sai ka ce ga hannu ne ko to yanzu misali ma irin mai cewa ai Allah bisa dan shi yake yana can to an ce duk komai daga hannun Allah ne muqaddala ba ta wuce misali hannun akali to a rashin ma daga hannu to za a yi hausa rashin magana ga hannu ne dake shi ma a ce abu yana riƙe ga hannunka kuma kai ka ga ka bisa gaishe kuma kai ka haye kai ma kuma ai bai yaku to ka gani to dai wadannan subhanahu wataala to Allah da ya haƙa wannan duba a cikin Allah da wannan ne to shine sai yake cewa wato jami'an wasamawati samai su ma madawiyatun dukkan su abun nan nadewa ne bi yaminihi da cikin kudura ta iko na Allah barkin sarki subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wata'ala kuma Allah ya dauka amma yushrikuna daga abin da suke hada Allah da shiya sannan sai Allah barkin sarki ya ce wani fiqatu suri sannan to yanzu kuma za a maganta shi alkiyama kenan shi kuma duk bayan an yi waɗanga abubuwan an aiko manzo su yi imani sun kiyan aiko mi to ƙarshe za a tashi alkiyama don a huta shi kenan to wanda fi hafisu sai Allah ya kawo da siga ta fi ilima zai an yi an gama saboda shi Allah gare shi komai an yi an gama babu wani abu wanda ba a yi an gama gare shi ba to shi yasa kawo shi da siga din amma in fassara za kai kana ya fassara shi da abin da za a yi din kaina amma dai da sigan ma zai zo din wanda fi hafisu ne za a yi busa a cikin kaho shine aka ce busa ta farko kenan fasa ya kamar bisa ma wace duk wanda a cikin samai gaba ɗaya nan ne ko zai faɗi ya mutu gwamnan fil ardi da madu abin da a cikin kasai zai faɗi shi ma ya mutu shine fasa ika man fis sama duk abin da a cikin samai zai faɗi ya mutu wa man fil ardi da duk wanda a cikin kasa illa man sha Allah sai dai banda wanda Allah ya so shi kan baya mutuwa to wannan ne aka ce akwai ɗan mata aljanna suna ciki ba su mutuwa sannan akwai ɗan yara wai rufu alaihim wildanu mukhalladun wadanda ɗan yara zama su yi hidima aljanna su ma ba su mutuwa to shine aka ce da su ba to da sauran a to shine ake magana cewa ba za su mutu din ba to don haka shine a fasa ya kamar bisa mata kenan wato duk abin da cikin sammai za su faɗi su mutu baki ɗaya an kai wannan busa din wanda za a yi din to don haka to shine Allah yake magana din a cewa wani fefe suri fesa mata ya kadana wajen faɗo na a mutu malamai sun ka ce to kowa ɗin zai yi zai faɗi mutu amma zai wannan somi a faɗi a mutu ɗan kai wannan busa duk da ke da ina jin lokaci da yayi ya kamata in mun dawo gobe sai a koma farkon wannan aya din saboda haka kai mun ka fara karatun nata ba lokacin bai bari mu gaskiya mu bai bari da zai don haka sai mu tsaya insha Allah sai mun dawo gobe muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu kuma Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi dukkan abin da muke fata na alkhairi Allah tabbatar mana ya bamu dukkan abin da muka ji mu tsoro na sharri Allah ya kare mu daga gare shi Allah ya karba mana dukkan ibadun da muke gudanarwa a cikin wannan wata na Ramadana Allah ya bamu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya taimake mu ya bamu dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya sani Allah ya biya musu masu kawo sadauki da neman addu'a na kusa da nesa ko ina ne muna fatan Allah ya biya da wannan bukatun nasu kuma mu biya da nan bukatun baki daya da kuma mutaka in kasuwan mu da manoma da masu nauyi da na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da kuma masu dalibai masu karatu da sauran dukkanin masu na'u'i to muna fatan Allah ya makuwa jagora cikin lamuran shi don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am eh kuna ma lokaci kuma to bismillah ka tun an ga mu je bismillah
assalamu alaikum sai kan da wannan kar fata an shara lafiya da roka da shara fata an shara lafiya da tafiya yake cewa ina hukuncin wanda ya yi alkawarin sau ya azumi idan Allah ya masa da wasu bukatu a jeri to kuma sai da yake da fatuwa.
Mhm, wato abin da ake ce manuzuri kenan wanda shi kuma sifa ce ta wanda yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira in mutai wannan nuzuri shi ake ce manuzuri alwashi kuma tun duk yana nan kaga duk malam fiqh sun yi magana akan abin da shafi nuzuri din na alwashi wanda in kai wannan alƙawari misali kamar yanzu kila mutum bai da lafiya sai ya roki Allah Allah in ka bani lafiya nayi alƙawarin zan yi azumi kaza to in ya baka lafiya dole sai ka wannan alƙawarin azumi ko in baka yi shi ba annabi ka bashi da ya zama dole ko kila jarabawa ce an kai mutum ya ce Allah in result ina ya kyau yawa na yi alƙawarin zan yi azumi kaza ko zan yi sarkar naira kaza ko da mambina ne ka yi alƙawari misali ko salloli da nafila kace ka yi alƙawarin za ka yi nafila raka a kaza to ya zama dole ga mutum to in kuma kace kuma jere za ka yi ba ka yi alƙawari amma kuma jere dole sai jere ba za ka yi ne ba ya zama da zuri kina amma inda dai baka ce sai jere ba kawai dai ka dai ce za ka yi amma dai baka ba sai jere ba to shi kenan ba matsala bane sai kawai kai amma dai yanzu in dai ka ce za ka yi alƙawarin sai na yi azumi biyar ko goma ko shida ko dai ma nawa ne to dole sai ka jera su in dai ba larura ce ta kama ba kila in yanzu mutum bai da lafiya dai gaba ɗaya ya ta jirin ya warke warke ya kasa sai ga cewa kuma dai abun kada zai kasa yin azumin to bare dai in ya dan yau bai iya jira sai huda to wannan kaga zama larura kenan amma in dai kawai dai lafiya kalau ba wata matsala to dole sai an jira din insha Allah Allah Allah ya samu dace ina shi kenan ko to alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله